أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا هبالهم وإسيهم يكيل إليه من سهرهم أنها تسعي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a cikin ikon Allah insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki yau 20 ko ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 za mu ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba har yanzu muna nan a cikin wannan sura mai dummin albarka ita ce suratu taha kuma muna nan akan kissar annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya je gurin fir'auna da mutanensa ya nuna musu sakon Allah maɗaukakin sarki sannan suka ce wannan annabi musan da shi da ɗan uwansa haruna masu sihiri ne sun zo su fitar da ku a ƙasa su kama matsayi manya-manya su zama da shi nasu don haka shawara dai shi ne a je a taro duma kircin da za a iya yi don a yi maganinsu to sun je sun taro duk abin da za su iya yi kuma an yi alkawari rana kaza za a haɗu ko kuma da wani ha lokaci kaza rana kaza karfe kaza kuma an faɗi guri inda za a haɗu to yanzu an taru a fili makanin suwa makani wuri wanda ke fili ba kowa ba bishiya ba mai duk an taru su musa alaihi salatu wasalam da shi da dan uwansa suna nan gefe fir'auna da jama'ansa suna nan gefe a tsakiya kuma ga masu sihiri to yanzu a fara gwabzawa bismillah rahmanin kalu sai suka ce ya musa in ma an tulkiya wa in ma an na kuna awwala man alka yanzu musa mun baka dama ko dai ka jefa daka sihirin a ra'ayinsu a da fahimtarsu ko kuma mu zama mu ne za mu fara jefa namu mu ne za mu fara jefa namu to yanzu a nan tsagicewa allah madaukakin sarki shi ne yake tsara abubuwa su faru al'aslu shi musa shi ake tuhuma shi ne ya zo da wani abu abin da ya fi dacewa shi na ce to ya kawo nasan su kuma sai su zo su kawo ta reactive amma kuma yadda tsari yake shine ƙarya ce take fara bayyana sannan sai gaskiya ta zo idan ƙarya ta zo ta sai gaskiya ta zo ta fayyad magufu fai zahuwa zahibun to amma yanzu tun da shi ne ya zo da matsala to shi ya kamata ya kara kawowa abin nasa ya bar su gani su ma sai su kawo nasu to sai abin ya zama wani iri in ya jefar da sanda ta zama macijiya su ma sun jefar da sanda ta zama macijiya to mai bambanci babu wani bambanci a tsakani to saboda haka sai Allah ya kimsa a cikin zuciyarsu suka ci da zuci sai suka ce ya musa tsabar wato kenan suna da confidence cewa za su ci nasara a kansa sannan na biyu suna da abin da za su samu a gurin fir'auna in sun yi a inna lana la'ajaran in kunna na hannun galibi na ko galibuna idan muka yi nasara za a ba mu lada sai ya ce musu eh haka zan ba ku wa innakum la minal muqarrabin sannan ma zan jawo ku kusa da ni kowa za a bashi appointment za a dauke ku aiki kaga za su suka samu monthly salary mutum yana zana a gefe yana ta harkarsa yanzu an ce za a dawo da shi cikin kusa da fada fir'auna za a bashi aikin yi ya samu employment kenan ko to kaga abubuwan an tara musu yayi yawa na farko za su zama 'yan kusa da fir'auna za su duka samun albashi sannan kuma za a ba su wani abu wannan dan sun ci nasara za ka sana ta gaggawa ba su tsaya suka auna abin ba da sai su jefa jefo ma mu jefa namu duk da cewa wuce ba wai aka bi su din da ba za su yi nasara ba amma dai sai tafi a bisa tsari yadda dama ya fi dacewa imma an tilkiya wai ma an nakuna awwal man alka ko dai ka jefa naka ko kuma ka ba mu dama mu mu fara jefa namu ba dai sihiri kake da shi ba ga sihirin mu ma za mu jefa da shi to mana Allah sai ya ce musu bal a ba haka za a yi ba ku bar wannan magana ku ji sabuwa kun alku kudin ku jefa ku fara jefa sadaka kaga dama sun ba da zaɓi yanzu ba musa ne ya kirɗetin wannan tsarin ba su ne suka tsara a kansu sai suka ce wa tukinan alku sai ce musu alku ku jefo sai ku suka jefa akwai takadiri kenan fa alkauko sai suka jefa fa'iza hibaluhun wa isiyahun yi kayyala ilaihi sai ga kwatsam sandunansu da igiyoyinsu yana wato kinan jujjuyawa a ƙwaƙwalar annabi musa min sihirihim daga sihirin nasu da sai ko ma'ana min ajali sihirihim a dalilin sihirin da suka yi da sandan da igiyar sai ga ta yana jujjuyawa yana murdukuku ta sa'a tana tafiya wato kenan kamar macijiya yanzu a nan allah barkaki zaki ya ce saboda sihirinsu sai ga shi igiyar da suka jefa da sandan da suka jefa yana murdukuku kamar wato kenan maciji ne point of contention a nan shine ya ce yuqayyalu in an ce tafiyil shine abin da zai juya maka kwakwalwa rikita maka ga abin da dai kashe da yake zahirinsa kuma hakan yake amma kai sai a rikita kwakwalwarka sai ka rika kallon sa wani abu daban yadda ake so mun fahimci wannan to wannan ana kira sa sihir takyid akan wannan malamai suka karu junansu a wajen fahimta shi menene hakikanin sihiri kan sihiri tabbacacce ne ko kuma ba tabbacacce bane yawancin mu'tazila sun tafi akan cewa sihiri bai da hakika kwata-kwata kawai tafiyin ne mai dalilin ku suka ci gashi aka ce yau kai yalo ilaihi ko yana afiyar a gare shi kaman sandan yana tafiya alhali kuma ba sanda ba ne wai suka ce sun samu zaiba ne suka saka makiri da suka shafa da rana ta buge shi sai na wawalwawalwawalwawal haka sai suna shi sai musa yana ganin kaman wato kenan macijiya ne duk da cewar isra'iliya ne kaga a hankalce zai wuya ta ɗauko tun da ba zuwa za su yi su jira sai rana ta dafa zaifa ba yau kuma ma in dai hakan din ne a yi abin a gude zai tsaya amma nasun yana yawo kamar yadda wata kenan kwakwalwar take wata kenan nunawa don haka mutazila suka ce akan wannan aya babu wani abu shi sihiri to amma kuma malaman da ba mutazila ba jamhur na malaman sunna sun yadda cewa akwai sihiri sannan kuma sihiri yana tasiri yana tasiri amma baya yin tasiri sai da izinin Allah wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah idan aka yi sihiri ba za a iya cutar da mutum ba sai dai da izinin Allah domin komai yake faruwa ai da sanin Allah ba da kuke sarki ko duk da cewa bi iznillahi anan ba wai Allah ya bada izini ayi bane yawa amma dai da sanin Allah haka ne in Allah madaukakin sarki ya ga dama duk da sihirin nasu sai ya bata sihirin sai zan bai ba in ya ga dama sai ya bar su idan ya bar su sai zaba ya tafi a babin jarrabawa saboda haka kenan akwai sihiri da haka malamai suka ce sihiri kala kala ne akwai sihirin takhayyul shine wannan wanda kawai za a sihirta kwakwalwarka ne sai ka garka ganin kamar abu ba kuma ba reality ba ne aka ce akwai wani mutum da da ya kai bi kasuwa kasuwa da tulu sai ya shige cikin tulun kuna kallonsa sai ya natsar da kansa sai ya ɗago ya liƙa ya ganku sai koma cikin tulu ashe wani dabara yake ba mutane sai can wani je dan bata masa sai suka yi shi a bayan tulu yake haka haka kana a bayan tulu in ya ga gije a ai kana bayan tulu ka shiga cikin kaga an bata abu an bata abu wannan ana kira sihirin takayyul kwakwalwa ne kawai za ta rika ji imajini cewa ga abin da yake sai sai suka sauwarwa akwai sihiri wanda ake sihirin tafarruk sihiri da ake raba tsakanin mutum da mutum kamar tsakanin miji da mata ko yi farriko na bihi bayan mar'i wasu hauji ana yin wannan sihirin a raba tsakanin miji da matarsa ana son tana son ya sake ta ta je gudun wani boka eh an ce wata ai sai ki tashi ki tsaya sai ta je gudun boka sai ya bata wani abu shi ke da sai a zo sai ji mutum ya ji yawo sheta sai ya kore ta ko kuma a'a shi ne ake so ya sake ta sai a ji a yi masa sai ji yawo sheta sai ya kore ta da zai sauransu wani lokaci a shi ne wani lokaci a yi ta ne to wannan sihiri ana kirsa sihirin tafarru aikinsa kawai ya raba tsakanin mutane da mutane zai za a iya sa tsakanin mai gida da mai gida ko yau babban ma'aikacin gwamnati da wani na ƙarƙashinsa ana son ya kore shi don wani ya shiga za a iya wannan sihirin tafarru sai a raba su amma fa sihiri ne duk abin da ya shafi irin wannan da zai sa soye akwai sihirin muhabba sihiri kuma da zai sa soyayya ka ji kawai kana son wani ko kuma wani kana son wance ko wance tana son ka ba kuma tsakani da Allah ita take so ba a gurin wani ka je ka yi wani abu wani kulumboto sai ta ji tana son ka kuma a dole inda an batta on plain ground ba ta so ka ba amma da aka ji aka yi wani abin sai aka juya zuciyarsa sai ta ji tana so ko kuma ta ki to duka wannan suna kiransa sihiri sihirin tafarruk wanda zai raba tsakani sihirin muhabba wanda zai kawo soyayya a tsakani an ba mu labarin wani mutum da ya yi irin wannan a wata yarinya budurwa yana so sai ya aure ta jibillar ta ba ta sasa amma abin da ya shiga cikin zuciyarta aka yi amfani da sihiri zama dole tana son sa ya aure ta haka a haka suka zauna halfway wani lokacin abin jibilanta ya dawo ta ga matsala idan kuma sihirinsa ya danne abin sai ta hakura haka suka rayu sai da suka yi shekara sama da 60 suna tare sai ya mutu da ya mutu ta ce wallahi ta layi taɓa jin daɗi a rayuwarta kamar nan da ya mutu ba saboda ai duk wannan shekarun wannan sihirin ne yake danne da ita ba so take ba yanzu sai ta ji kawai ta rabu da kaya ta rabu da kaya so kaga wannan akwai nau'i na cutarwa a ciki yawa idan mace ba ta son ka sai kenan sai ka bata sai ka nemi wata ko ko kuma miji ba ya sanki sai ki bashi sai ki nemi wani amma a je a yi sihiri a sa soyayya dole to za a cuci wani a cikin waɗanda aka yi abin ɗin ko a danne mace don kar ta fita a gida kar ta fita a gida kawai an kafe ta ba yadda ta iya ba yadda ta iya akwai wata mace makwabciyarmu ta yi shekaru sun kai nawa wallahi gidan yan uwanta ma ba ta iya zuwa ta je gidan yan uwanta ba zai yi ba duk abin da zai sa ta daga kafarta a wannan Allah ba ta sassa kowaye ba za ta je ba ko ‘ya'yanta ne ko ‘yan danginta ne ko in ya zama tilas in ta fita minti kaɗan ne ta gama ko mutuwa aka yi in ta je ta gaira ruza za za ta dawo haka ta ƙare rayuwarta to kaga irin wannan akwai nau'i na cutarwa wanda Allah maɗaukakin sarki shi zai yi hukunci akan wannan abinda aka yi so shi ne cewa mutum ya nemi soyayyar mace ko mace ta nemi soyayyar namiji in an yi muwafaka sai ya aure a bisa ka'ida amma ka tirsasa a ce sai an je an yi sihiri duk abin da zai sa ka so dole ko ka ki dole sihiri ne ana kiransa sihirin muhabba ko sihirin ya tafarra to wannan ba a son sa ko da an maka shi da siffar addini ne ayan alkurani aka kawo aka rubuta aka bude min jaye aka sa a cike maliki yau mai da sauransu ga shi ayan alkurani ka amma wanda yake kaiwa tasirin abun to fa yanzu an nemi taimakon aljani ne akan wannan al'amarin akwai kuma sihiri da ake kirasa a sihirul qatl ko sihirul maut sihiri da za a yi dan a kashe wani a kashe shi kuma za a yi sihirin kuma zai mutu zai mutu ba a san sa kwata-kwata sai a ji a haɗa wasu abubuwa haɗa wasu abubuwa shi kenan sai kamu da wani rashin lafiya ya iya ya shi kenan ya tafi yawanci bokaye suna irin wannan ga wanda yake itiradi ga abin da suke yi su nuna cewa su masu gaskiya ne za su iya ce maka to shi kenan mu je kaza da ni da kai nan da kwana uku mai gaskiya Allah ya tabbatar da shi mai abin kana tafiya sai su je su maka wannan sai su tura aljanna ya zo ya mako ka shi kenan ya kashe ka sai kuma amawa mutane sai su dauka cewa eh abin da bokan nan yake faɗa gaskiya ne abin da yake faɗa gaskiya ne wanda shi ne ake kiransa sihirin kisan kai akwai kuma sihirin junun sihiri na mahauka wanda za a sama mutum shi kenan a juya shi a raba shi da hankalinsa ya zama mahaukaci ya zama tababbe ya zama tababbe shi kenan yana ji yana gani ya haukaci lokacin da aka yi abinan ambaliyar ruwa a maiduguri baran can ko akwai mutumin da aka ce yana kan juji da kaya ya gagu a jikinsa da ruwa ya ci makabartar maiduguri ya tone kabarin da aka binne abin da aka masa wannan abin ya fice ruwa yana ta yawo da shi takarda ta wanke ta yayyage ta gaigalgale lokaci ɗaya kawai sai ya dawo hankalinsa bai haka sai ya gaishe a cikin wani irin yanayi a'a to sai da hankalinsa ya damu saboda haka sai ya da hankalinsa ya fara tunanin to kuma ya kai shekara da shekaru a cikin wannan condition ya gan shi kwata-kwata shi ba shi din ba ne to haka mutumin nan ya dinga kuma jin kunya yana tuman yanzu ya zai yi ya zai yi to hankali yanzu ya dawo jikinsa amma sihirin da ya sa ce ya haukace din sihiri ne aka yi kuma da ayoyin alkur'ani aka yi kuma a makabarta aka ji aka tona kuma aka binne to kaga irin waɗannan sihirorin suna da cikin abin nan Allah ji kare an ce shek abakar gumi lokacin yana alkalin alkalai ko akwai wanda ya ci kudin wani kudi ne wani ya bawa wani ya yi wasu ya ce kudi na agurma ne da aka zo sai ce yana bashi aka ce baka bashi ba ce na bashi aka ce to ya za a yi ya ce shi wallahi a je kabarin a tambaya shi wallahi an tambaye kabarin wanan zai fada aka je aka ce assalamu alaikum alhaji wani ya lafiya sai kabar ya ansa wani ya ce ya damu ka da kudi shi wani ya damu da kudi na nike na to kamar ya faɗa a gurin kudus ko aka dawo kaga dole ku ku haƙura kuma ma'abir kuma kudi ne mai nauyin gaske na wannan lokacin da aka kai labari gurinsa yana alkalin alkalai sai ya ce to ina mutumin ya zo aka ce to mu tafi makabartar ya sa mutane aka tafi har makabarta shi da kansa ya kira alajiwa ne ya ce na'am aka ramakallahu sani da zuwa wane kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ce eh ya biya ni kudina ya biya ni kudina sai ce to tunda ya biya ka kudinka bari mu tone kabarin sai ka zo ka mana bayani a gaban jama'a ya ce a tone kabarin sai fara tonon kawari ana tonon kawari sai aka wani dimujin layu ya ce a ɗauko su aka ciro aka ciro aka tudu aka zaure su aka zazzage su da wasu kulumboto aka da ce a ƙone su aka ƙone su sai ya ce alhajiwa ne shuru alhajiwa ne shuru eh kenan dama alhajiwa ba shi ke magana ba zihiri ne ke magana to wa'annan duka ana kiransu sihiri duk wa'annan abubuwan da ake yi ana kiransu sihiri shi kuma sihiri tsafi ne duk yadda aka bi ko da a musulantar da shi ba zai musulunta ba kuma gujewa kaddara ce gujewa kaddara ce don me za ka yi hakan nan duk inda kaga an yi sihiri a wani to akwai nau'i na cutarwa a wani akwai nau'i na cutarwa ko wata bijin wani malami ta rana wa'azi ya ce wata mace ta je ɗakin ka'aba tana da wafi ana cewa labbaik allahumma ta ce ita bata ga ɗakin ka'aba ba duk abin da ake ta bata ganin ɗakin ka'aba da aka bincika sai aka gashi a ce an yi amfani da sihiri ne ta sa a bakin gawa gawa tana furzarwa tana sawa tana furzarwa tana sawa sai da ta cusa mata aka je aka binne saboda haka sai zama Allah madaukakin sarki ya sa rifa kashin ya dawo kanta abubuwa da yawa sai tana ganin su ko bayan da ya kamata ba to duka irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake kira su sihiri zaman lafiya shine a nisanci waɗannan wata ba wata tilashani alamun ke Sulaiman wa ma kafara Sulaiman wa ma kafara Sulaiman malamai su tafsiri suka ce wa ma sahara Sulaiman annabi Sulaiman bai yi sihiri ba kenan sihiri dan uwan kafirci ne wanda yake ana tsorace masa kai shiga wato kenan cikin kafirci to saboda haka annan sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa wannan abun nasu yukayyala ilaihi min sihirihim yana tafiyili a cikin kwakwalwarsa yana juya a cikin kwakwalwarsa daga sihirin nasu da suka yi annaha ta sacewa wannan igiyoyin da wato kenan sandunan suna tafiya sun zama kamar macije suna tafiya don haka yanzu a nan kenan sihirin takayyul aka yi ba sihirin junun ba ba sihirin tafarruk ba ba sihirin moti ba ba sihirin abinan ba ko sihirin takallum wancan na mai cewa alhaji ka yadda ke eh na biya shi kudinsa ko ya biya ni kudina to so da haka sai ya ga suna tafiya don haka Allah mu da kuma zai ce mai ba a wajasa ba a wajasa fi nafsihi khifatan musa
ba a wajasa fi nafsihi khifatan sai wato kiran tsoro sai ya shiga cikin zuciyarsa shi annabi musa ne in an ce a wajasa wato kenan shine irin tsoron da yake kama mutum a zuci amma bai kai ya fito jikin gaban mutum ba zuciya ta buga ta kada akan cewa ga danja amma ba kai haka ba ballata na ma a gane ana yin haka ko yawa mutum ɗan abin da ma ya cije da bai abin nan ba to wannan shi ne ake kira su ake yin taujis to irin taujis na ya shiga cikin zuciyar annabi musa alaihi salatu wasalam mun yi bayani cewa wannan abu ne wanda yake gariza insaniya kowane dan adam yana da shi tsoro zai iya kama shi a kowane lokaci idan abin tsoron ya zo shi ba in ka jana ki gudu ki gudu to sa gudu bai zo ba to sadaka irin wannan na dan adantaka ya shiga cikin annabi musa alaihi salatu wasalam amma kuma allah ya kare gaban jikinsa ba su ansa ba don haka fiskarsa ma bata canja ba babu wanda zai gane cewa Musa ya ji tsoro amma fa ya ji a matsayin sa na dan adam ko yau Qur'ani ya tabbatar da wannan to mu je kulna qulna la takhaf innaka anta la'li
Allah madaukakin sarki sai ya ce kulna sai muka ce masa Musa la takhaf kar ka ji tsoro kar ka ji tsoro idan ana rikici kullun tsakanin gaskiya da ƙarya kai da kake da gaskiya to kar ka ji tsoro karka ji tsoro amma ita karya kullum tana da barazana da hargowa da hayaniya da kamocin kamocin kamocin ta hada dai da magudi da komi dai a samu dai a ci da buguzo karya tana da wannan ita kuma gaskiya abin da take sau natsuwa da jajircewa natsuwa da jajircewa duk abin da ake yinsa in ka san na alkhairi ne wato kidan karka ja da baya babu gudu babu ja da baya akan abin da yake alhairi abin da yake kuma gaskiya a kansa yawa amma ramin kariya wallahi kurare ne duba razanantar nan don haka Allah maɗaukakin sarki dan ya karfafa annabi Musa sai ya ce masa lataka kulna lataka wannan wahayi aka yi masa Allah ta'ala ala ko kuma a'a daure zuciyarsa aka yi kamar yadda yake warabatna ala qulubihim ko sai a ɗaure zuciyarta sai ta ji cewa kawai sai ji karar ɗin kamar an ce masa wata kenan karka tsorita sau da haka maganar tsoro ba ta abin nan in musa alayhi salatu wasalam bai ji tsoro ba haruna ma ba zai ji tsoro ba da haka suna tare ce la ta kamu ka ce masa karka ji tsoro innaka tabbas lalle kai an tal'ala kai ne madaukaki ma'ana kenan kai ne zaka ci nasara Allah madaukakin sarki zai baka nasara akan wannan wato kina abin da aka yi ake yi kai to mu je وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا Mm.
إنما صنعوا كيد ساحر Mm.
ولا يفلح الساحر حيث أتي
Allah madaukakin sarki ya ce sai muka ce wa Musa wa alki ma fi yaminik haka ne ka jefar da abin da yake cikin hannun naka wannan kuma dama mun faɗa an bashi training din a baya ko ya riga ya san cewa in ya jefar wani abu zai faru to in sun jefar sun cike guri gaba ɗaya da bace zai kowa hankalinsa ya tashi kuma kowa ya tsorata saboda an ce wa ina masu sihirin sun kai mutum saba'in to mutum saba'in ɗin nan sun zo su in kowa igiya ɗaya zo da ita kaga igiya saba'in in kowa sanda ɗaya zo da shi kaga sa- sanda saba'in idan kuma wani ya zo da igiya da sanda to kaga sun haura saba'in in kuma duk tasu sun zo da igiya da sanda tunda an ce isiyuhun wa hibalun ko to za su kai kusan ɗari da arba'in in ɗaɗɗe suka zo da shi idan akwai wanda ya ebo da yawa don ya burge fir'auna za su kai nawa kenan to kaga haka da suka zo suka zubar gaba ɗaya. da haka hankalin kowa ya tashi shi ya sa musa alaihi salatu wasalam din kansa a wujasa fi nafsi hiki fatan shi ne sun ɗan razani ya ɗan shiga cikin zuciyarsa kadan amma allah maɗaukakin sarki ya karfafa zuciyarsa ya ba shi wata kenan abin nan aka ce masa jefa zandan ka kai ma yanzu duk wa'annan sandunan da duk wa'annan igiyoyin sanda kwaya daya aka ce ya jefa ta ka san abin da zai faru in ka jefa ta talaqqaf ma sanau ko talqaf ma sanau za ta kyauce abin da suka ji- aika- aikata din kuma ta lankwame su eh talaqqaf shine wato kenan ka cafke abu in ka jefa abu fit an a fisge shi shi ne wata kenan talaka mana za ta fi aukau ta ɗebe su kuma ta ɗebe su me za ta yi cinye su za ta yi za ta cinye su ta ke du za ta ɗebe su gaba ɗaya duk ta haɗe su kuma ta dawo sanda don haka za su za hakan nan abin da zai faru kenan yanzu duk wani mai sihiri duk wani mai makida duk a kasan fir'auna an taro su an tantance an zaɓi gwanaye mutum saba'in don a kunyata mutum ɗaya ko kuma mutum biyu so sun gama duk abin da za su iya yi suna watsarwa musa yana jefar da sandansa fiw duk ta ɗaya su ta cinye ta kuma dawo sanda ya rike sandansa don ku sake jefo wani abu mu gani kuma eh ina ma sana uka da sahir ai abin da suka yi makirci mai sihiri ne kawai makirci ne irin na mai sihiri babu wani babu wani abu da suka yi banda sihirin babu abin da suka iya to yanzu sihirin an kawo karshen sa to me za su yi kuma kaga babu abin da za su yi shi kuma Allah ce wallahi fil sahiru haisu ata mai sihiri duk ta inda ya bullo ba zai ci nasara ba ba zai ci nasara ba duk inda mai sihiri ya bullo wallahi ba zai ci nasara ba wannan kuma ya kamata mu yi la'akari da wannan a zahiri a rayuwar mu ta yau da kullum akwai wasu mutane da suke fitowa da waɗansu abubuwa hanyar cin abinci amma na sihiri kaga sun tashi sama amma lokaci da zaka ga sun fadi a da can duk wani mutumin da yake boka ne ka lura da yadda yake kare rayuwarsa a walakance yake kare rayuwarsa duk mutum da ya shahara boka ne a walakance rayuwarsa take kare kuma a yanzu wannan zamanin ma inda mutum zai yi bokancin ko na zamani ni na mai rakumi ne kam a kano eh mai rakumi in ka zo rakumi ne zai ce ka biya maka abubuwan ka kaza kaza kaza kankace mai gidaje ya fi nawa a cikin kano gidan za a iya nunawa ina yake yanzu ina kuma wannan rakumancin babu nawa ne wa'inda suke a abuja sun yi sun yi sun yi shuhura a wajen shiga manyan mas- ministoci da biyar da sauransu ya suka kare ba sai ba babu cin nasara a ƙarshen rai akwai wanda in za su gaisa da manya suna naɗe da carbi a hannunsu in sun zo za su gaisa sai su yi haka su zare carbi sai su bar da carbin suspended sai su gaisa yanzu sun tallata kansu a gurin babban mutum kenan ko nan gama za a aika a zo na musamman a zo a tattauna da shi amma haka rayuwar za ta kare eh yana walin in the air abin carbi a hannunsa ya haka sai ya zari sai ya bar carbin yana tsaye a cikin iska ba zai fadi kasa ba ba zai fadi kasa ba sai ka ga abin mamaki ko to irin wani duka abubuwa suna nan kata-kata abubuwan mamaki to duk irin wannan sihiri ne to za su ci barazana na wani lokaci amma ta wato kidan ba nasara a cikin rayuwarsu wala yi ƙulihu sahiru haifu ata duk mutumin da yake yin sihiri kowane irin nau'i na sihiri a cikin nau'o'in da muka faɗa da ma wanda ba mu faɗa ba to allah maɗaukin zai ke ce wallahi ba zai rabauta ba in an ce falah me yasa kullum in za mu yi sallah ake ce mana hayya alal falah ku gaggawa zuwa ga babban rabo ku gaggawa zuwa ga rabota ku gaggawa to shi kuma Allah ya ce la yuflihu ba zai rabota ba kuma aka ce haifu ata ta inda di ya fito in ya fito da sunan addini la yuflihu in ya fito da sunan bokanci la yuflihu in ya zo da sunan asalin shi dan sihirin ne dama akwai da ba su ce sihirin suke so ba za su koye ba la yuflihu duk ta kowace irin wai wuce ba wai da ya bi dan ya wawitar da kwakwalen mutane to ƙarshen rayuwarsa dai wato kenan babu nasara a kanta kamar yadda annabi alkur'ani ya tabbatar don waje fa'ulikiyar saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa
Allah madaukakin sarki ce fa'ulikiyar saharatu sujjadan sai aka yarbar da masu sihirin nan wato kenan a sujjadace duk suka faɗi suka sujjada a nan wato kenan kamar ba da kansu suka faɗi ba faɗar da su aka yi ƙulki aka ce kuwa yawa ya zo da sigar wato kenan kamar da ganin abin sun tabbatar abin ya fi ƙarfin wato kenan sihiri don haka ba su san lokacin da suka faɗi ba kawai su suka ji an yarbar da su a ƙasa su jada amma lokacin da za su jefa sihirin aka ce mai fa'alakau ko ibaluhum wa isiyuhum su suka jefa igiyarsu da sandunansu kaga wannan biktiyari an fusi su da kansu suka zaba suka jajjefa kaga wanda su suke da kansu amma nan sai aka ce orkiya an jefa da suka sujjadan yanzu kenan abinda suka gani ya fi kafar kwakwalwarsu ta hanyar da na farko sun yadda cewa abinda suka yi kuskure ne na biyu sun yadda abin da ake a kansa din wanda musa zo da shi mu'ujiza ne na uku kuma mu'ujizar hatta kama sun da basan lokacin da suka faɗi suka tubo wa Allah ba kai da kasa ta faɗi suna masu sujjada wato kenan suna gode wa Allah da ya ganar da su kuskure tun ba su mutu ba kuma suna yi masa shukura wato kenan akan wannan shi yasa suka faɗi wato kenan suka yi sujjada ran kawai su suka faɗi suka sujjada take kuma suka yi confessing gaskiya qalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin annabi haruna mun yi imani da ubangijin annabi musa sun musulunta kenan ko sun musulunta take kaga haka ake sai in mutum ya ga gaskiya kawai ya mika ita gaskiya mikawa ake mika wuya inda ta bayyana maka gaskiya ce to karka damu da wanda ya faɗa maka ko arne ne ya faɗa maka karka damu da shi gaskiyar za ka lura da ita ko yawwa gaskiyar ita ake abin nan kaga wayannan yanzu sai suka ce kawai sun imani da ubangijin haruna da annabi musa kenan wannan guri yana daga cikin wuraren da almustashriqun abokan gaban musulunci suke kama kuskure na alqur'ani saboda nan kaga yace qalu amanna bi rabbi haruna musa a wata a wata aya kuma sai suka ce ne qalu amanna bi rabbi eh kafin rabbi musa rabbi al'alamina rabbi musa wa haruna sun yi imani da ubangijin talikai shi ne ubangijin annabi musa da haruna to kisa guda ɗaya ce nan an ce rabbi musa wa haruna nan an ce rabbi haruna wa musa wacce ce asalin magana da su suka faɗa kargata na kudin malana illa su kuta laha wa an na uzabi maulana minan nari saboda haka sai su ce ai qur'anin a nan shi ma akwai contradiction in dai sun suka faɗa to me yasa kissa guda ɗaya abubuwan zai bambanta nan an ce rabin musa wa haruna nan an ce rabin alamina nan an ce rabin mene haruna musa me yasa wanne ne ɗaya gaskiyar al'amarin kaga sai a juya kwakwalwar mutum da wuri amma kuma wanda ya stadiyin tsarin ya yi kadiyar adalci yanzu muka ce masu sujja- masu abin dinnan wajen mutum saba'in aka kawo aka ne mutum saba'in dinnan da suka zo a cikinsu akwai wanda tun farko sun fara tunanin cewa abinda musa ya faɗa din akwai kishin kishin din gaskiya ko akwai kuma da suka tsaya suka matsa musu akan aje ai dan can da aka ce tanaza'u a amrafan bainahum sun yi musu a tsakanin su wasu suna cewa kaza kaza da karshe dai suka yi ittifaki akan su zo su ayi aikin to mutum saba'in din nan duk suka faɗi suka yi sujada kuma kasancewa kowannen su zai yi magana ta ina magana su za ta zama guda ɗaya a cikinsu akwai wanda ya ce amanna bi rabbi haruna musa akwai wanda ya ce amanna bi rabbi musa wa harun akwai wanda ya ce amanna bi rabbi alamin ko ba haka ba suna ka qur'ani ya bada hikayar wa'annan da suka ce rabbi musa wa harun a wani wuri ya ce bada wa'annan da suka ce rabbi haruna wa musa a wani wuri ya bada wanda suka ce rabbi alamin akwai abin mamaki a nan gurin babu tanakudi a ciki la'alla ma dan an takaita mana ne don kowa zai faɗi maganarsa ce wadda ita take nuna cewa shi ya yi imani kuma ya yarda saboda haka yanzu akwai tanakudi a nan babu tanakudi babu tanakudi wato kenan a nan gurin wasu ma suka ce a nan da ya kara kawowa haruna saboda iddi'a'in da fir'auna ya cewa ana rabbukumul a'la idan suka kawo annabi musa a farko a ganinsu in suka kawo annabi musa a farko sun san cewa dama can musa a gidan fir'auna ya girma saboda haka kenan akwai wata baiwa da fir'auna ya yi wa annabi musa shi yasa suka ce rabbi musa to rabbi musa nan tunda musa fir'auna ne ya rene shi la'alla wani ya tunanin cewa fir'auna suke nufi sai suka kika duk da cewa Musa shine a gaba sai suka fara cewa Rabbi Haruna wa Musa tunda an san Haruna bai girma a gidan Fir'auna ba babu wata falala da Fir'auna yawa annabi Haruna to sai da suka fara kawo ubangijin Haruna sannan suka ce da Musa din kar ma wani ya ji a cikin sa cewa wai ana nufin mai gidan Musa ne aka kuma kawo Haruna ma aka manna wato kenan a jiki to saboda haka yanzu wannan mutane sun yi imani da Allah a daidai wannan gaba to sun yarda da Allah madaukakin sarki shine ubangijin annabi Musa da annabi Harun kuma sun karbi gaskiya a daidai lokacin da suka fahimce ta to mu je قال أيامنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من كلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي
Allah madaukakin sarki ce annabi Musa sai ya ce a'a a'a ku da na dauko ku kuma ga yanda muka yi da ku yanzu za ku ce mun mun kun yi imani da annabi Musa eh fir'auna ko eh fir'auna ne ba annabi Musa ba afwan astaghfirullah fir'auna yake ce amantu lahu yanzu ku ga yadda muka yi da ku mun shirya mun daidaita za ku yi imani da shi annabi Musa qabla an azana lakum kafin ma tun ban ba da izini ba duk akwai abin da zai faru a ƙasar nan ta ban ba da izini a kansa ba za ku yi min haka cin amana wato kenan za ku mun hmm? to yanzu na gane matsalar idan ana son a ɓata ka gaskiyarka sai a juya ta sai ta zama ƙarya haka ne ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa zamani zai zo sunna za a mai da ita bid'a bid'a kuma a juyo da ita ce ita ce sunna ita ce addini saboda me biyan bukatan mutane sunnar taka sai a mai da ita shiridi ta ce kuma a ɗauko wani abin da ba sunna ba ne an tabbatar annabi bai yi ba kuma a dawo da shi a ce maka kuma shi ne sunna kuma shi ne yanzu addini shi za a bi saboda a cimma wata buri to nan sai suka ce ce musu innahu lakabirukum allazi allama kusir ai dama shi ya koya muku sihiri shi fa ya yarda da su shi ya nemo su babu maganan an halin annabi Musa a cikin lamarin su kwata kwata shi ya je ya nemo su har suka zo suka shirya da su suka ce a inna lana la ajra in kunna nahalal galibi na ko idan muka yi nasara zaka ba mu lada sai ce eh zan ba ku wa innakum laminal mukarrabina kuma zan ja muku a kusa da ni ya yadda da wannan sun yadda da wannan akan haka suka zo kuma tsakaninsu da Allah ba su zo ba face dan su maganin annabi Musa amma sun sun sun ga gaskiya yanzu sai ya kokari ya juya wa sauran mutane dan kar su yadda da su cewa ai dama shi ya koya muku sihiri kuma shine babban ku kenan wato kenan dabara aka masa kenan ko amma me yasa ya fuka ya fasan gaskiya amma saboda amawa a juya maganar shi kenan yanzu abin da ake a duniya kenan yau da ake a duniya kenan duk mutum mai addini shi ne ɗan ta'adda duk musulmi musulmi shi ne mai rikici haka aka juya kuma dole aka sharta a hakan nan saboda duk abin da in dai musulunci zaka fito da fuskanta to yanzu an riga an yi label din sunan ka ɗan ta'adda ne idan ka shiga ƙasar su sunan ka me eh me suke cewa in ka je ƙasar su eh to ba ma a siffan terrorism sai a ce muku me bakin menene ake cewa bakin haure in su kuma suka zo kasan ku sai a ce tourist ne kuma ake cewa a tourist su in sun zo masu ziyara ne suka zo a kasan ku in kun je kasan su kuma ko bakin haure ne ka eh eh immigrant yawa sai a ce muku immigrant bakin haure yanzu kuma dole mun yarda akan haka duk lokacin da kai ka tashi ka tafi kasar turawa kai immigrant ne bakon haure ne idan turawa suka zo kasar ku kuma su yan yawon bude ido ne haka ne sai tourists ko oh explorers to garba explorers ai sun zo da neman wani abu daban ko yawwa amma wannan suka zo yawon shakatawa da sauransu to haka ne ake juya abu sai ce musu kudin ashe dama kuma masu sihirin ne kuma shine mai koya muku sihirin yanzu saboda mutane ya dauki hankalinsu akan su to saboda haka yanzu tun da bakin ku daya kun cancanci a hukunta ku aka tara su gaba daya za ku janye ko ai maganin ku suka ce abu ba za mu janye ba don haka ce falauqanna falauqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf na rantsa da Allah lamun na aranta rantsuwa ne wallahi sai na sa an yanke hannayenku da sawayenku kuma ta sabani in an yanke hannun dama iyaka nan za a yanke sai a jefar sai a yanke kafar dama a kafar hagu iyaka gwiwa sai a yanke sai a jefar haka zan ta muku haka zan yi muku a yanke babu tausayi babu kwamto dama birane ba ya saba kashe su ba ba ya saba kashe yan kibdawa ba yanzu allah maɗaukakin sarki ya juya abin kuma zai dawo kan mutanensa mutanensa zai yi haka ne to don haka duk hukuncin da aka dora shi ba akan adalci ba karka yi murna a kansa don ya fi wurin ɗinka yau gobe zai fi wurin ɗinka ba la'alla sun yi murna lokacin da ake kashe 'yan bani isra'ila yanzu kuma ya dawo kan mutanensa wallah sai na yanke hannu min kilafin wato kenan ta sabani wala usalliban naku kuma wanda bai mutu ba a cikin ku aka yanke hannu aka yanke kafa bai mutu wallahi zan tsire ku zan tsire ku fi juz'in nakali a ciki fi juz'in nakali a cikin wato kenan ku tattara dabino za a samu abin dabino a fitar da azara a feke ta a tusa ta dubura mutum sai ta fito ta bakinsa hakan nan za a zo a yi masa taslim ko kuma a yi crucifying ɗinsa a kafa abin na a gicciye shi wa cikin wato kenan kutattiran da biyu hakan nan zan muku sannan wadda ta alamun na ayyuna a shaddu azaba za ku san cewa da ni da fir'auna ai da ni da musa ko da ni da ubangijin musa wane ne a cikinmu azabarsa tafi tsanani ok ba ya ce muku akwai wuta ranar lahira ba in ba ku yi imani da shi ba to zan nuna muku wata tun a duniya za ku fahimci cewa wacce ce tafi tsananin azaba wa aburka wacce ta kuma tafi wanzuwa saboda idan ku mutu ka shi kenan azabar ta tafi har abada kenan ko a nasa tunanin kenan saboda haka abin da zai musu kenan yanzu wannan ana kiranta threat barazana ko ya yi musu barazana la'alla wani zai ce masa a'a ni ka datu ba na fasa bin annabi musa na dawo wannan shi ne abin da ake so kenan dama na farko za a yi threatening ɗinka idan baka abin nan bako sai a buga misali da kai sai a yi mai da kai abin da ake kira scapegoat sai a buga misali da kai dan a tare sauran kar su zo su yi imani saboda ai dole sai imanin su nan sai ya influencing sauran mutane sai an samu sauran mutane da su tasirantu a dalilin wato ginin imani to yanzu bari a tare tunda wannan dai sun kubuta a cikin hannunmu to bari mu tare sauran kar su shiga wato kenan ciki don haka bari a dauki mataki mai tsananin da mutane ba za su bi su ba kuma don mu je mana قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا Hmm.
فاقض ما أنت قاض Allahu akbar إنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا Allahu akbar kalu sai suka ce masa suka ce masa wallazi fatarana mai rantsa da ubangijin da ya kage halittar mu lan nu'thirika ala ma ja'ana min nabiyati ba za mu taba fifita ka akan abin da ya zo mana na wato kenan na hujja bayyananniya ba mun rantsa da Allah da ya halicce mu ya kage halittar mu dama mana a duniya ne ya kawo mu wallahi ba za mu taba fifita ka akan abin da ya zo mana na hujja bayyananniya ba yanzu kan ta bayyana mana ko yau kuma mun yadda haka ne yanzu kuma mu bar gaskiyar ta mu mu zo mu bi ka akan wannan suka ce ba zai yi ba sai suka yi amfani da lan wasu malaman na hayi suna cewa lan harfu na fayin ilal abadi wasu malamai suna tafiya akan haka harfi arafi ne wanda yake nuna har abada ya kore kenan wallahu ta'ala ala mafi yawan da inda nan take tafowa a hakan kuma take tafowa sai ka ce ba za mu zabe ka ba mu fifita ka mu bar gaskiya wato kenan mu abin da din wannan kuma sai malamai suka ce kadiya ce ta imani shi imani idan ya shiga zuciya to abinda zai fitar da shi conviction ne kawai kai kokari ka gamsar da mutum cewa abin da yake a kansa ba daidai bane amma ma dama da barazana ne ba zai ba zai fita ba shine sai ake cewa wayannan mutanen dakalu kafirina fajara wa kharaju mu'minina barara sun shigo cikin wannan filin da za a yi suna kafirai fajirai yanzu za su fita suna muminai barara masu bin Allah ko yawa masu bin Allah daga lusaha kafirina fajara wa kharaju minha mu'minina barara to su wannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya musu wannan wata kenan abin nan. sun shigo suna kafirai masu tsafi sun fita suna muminai masu imani masu biyayya ga Allah madaukakin sarki saboda haka imani in ya shiga cikin zuciya shi kenan firkal ya tambayi abu safiyan ya ce zan tambaye ka tsakaninka da allah lokacin da annabi sassa rubuta wasiƙa ya aika ma firkal sarkin rum ya ce zan tambaye ka daga cikin tambaya masu tambaye da daga cikin tambayoyin ya ce suwa ya suke bin sa ne majority ya ce talaka mana sai ya ce idan sai shiga addinin suna ficewa a cikin addinin saboda sun ga abin da bai musu ba sai ya ce a'a sai ya ce ma abu safiyan to wannan za ka bishashatul iman wannan bishashatul imani ne in ya shiga cikin zuciya ya shiga kina hakan nan yake faruwa to kaga su ma abin da suka fifita kenan ta haka sai suka ce kai ba ma mu da muga maka fasbi ma anta kadin duk abin da zaka iya hukuntawa a duniyar nan ka yi shi kaga bahaushe in ransa ya bace sai ya ce a sa na a takafar allura a rataye ne a gajimare to haka za ka mana ba eh ka samu ta kafar allura ka rataye mu a gajimare wallahi tallahi ba za mu bar abin da muke abin nan dinsa wannan shine abin da ke kusan fassara wannan in ka ga dama ka samu a kafar allura ka rataye mu a gajimare to ba za mu bar abin da muke abin nan ba inna ma takadi hadhihi hayatid dunya hadhihi hayatid dunya wannan rayuwar duniya ai ta kake kake hukuntawa ko duk abin da zaka iya yi a duniyan nan ne in an je biyan duniya fa kana da sauran hukunci ba ka da shi to a can ɗin mu mun yadda akwai ubangijin talibai kuma mun yadda akwai rayuwa sabuwa kuma mun yadda akwai wuta akwai aljanna mun yadda kuma akwai sakamako don haka ba ma jin tsoron wata kina wannan barazan taka don mu je malam إنا آمنا بربنا ليغفر لنا كداينا Hmm, وما أكرهتنا عليه من السحر hmm.
والله خير وأبقي Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin abin da ya faru a wannan gurin kamar muna zaune sai suka ce masa inna mu ɗannan da kake gani wallahi amanna bi rabbina mu mun yi imani da ubangijinmu kawai yanzu mun imani da Allah mun musulunta kawai shikenan amma me yasa muka yi haka liya gafira lana katayana dan Allah ya gafarta mana kurakuran hakika mun rayu wata irin rayuwar da babu wa'azi babu shiryarwa kuma mun rayu rayuwa ta masu sihiri da bokanci kuma ba da ya ci nasara a cikin mu yanzu ba da muka zo shi yasa muke fadanci a gurin fir'auna in mun ci nasara zai dan daga mu kuma ya mana alƙawari zai daga mu to yanzu shi mun gane ma shi duk wato kenan holoko ne hadarin kaka shi ma ba abin da ya iya don haka yanzu abin da muke fata shine Allah wadda kuke sarki ga farta mana wato kenan kurakuran mu ma'anar wannan shine Allah ya karbi shahadar mu da zaka ce zaka kashe mu sannan shahadar ta zama dalilin da Allah zai gafarta mana duk abin da muka yi mu ne fa muka fito muka kalubalanci manzan Allah wanda yake kalimun lahi muka ce abin da ya zo da shi za mu rusa shi ai kaga ba ba wanda fi mu kuskure amma muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan kurakuran namu wa ma akrahatana alaihi min as-sihr sanan da abin da ka tilasta mu akan sa nan mu zo mu sihiri yanzu sun tona me asiri ashe dama zuwa aka aka musu barazana ko su zo su yi maganinsa ko a yi maganinsu wanga ko ba lura ba yanzu sai suka tona tunda yanzu ba su da wani hope a wajensa sai suka ce muna son Allah ya gafata mana abin da ka tilasta mu a kansa na yin sihiri ma'annabin Allah marubukin sarki don haka yanzu ya nuna cewa ashe lamun karya menene wurare ne an je an kira wasu an musu barazana an sa dole su zo su kuma dole su yi abin da kuma in ba su yi maganin sa ba shi su za a yi maganin su yanzu don da ka tilasta mana akan wannan yanzu kenan abubuwa guda biyu aka yi amfani da su aka ciza aka hura an musu barazanar dole sai sun yi in ba haka ba za a yi maganin su sannan ko an shafa musu baki cewa za a ba su kuɗi sannan za a ɗauke su a aikin gwamnati sannan kuma za a sa su zama na kusa da fir'auna da da duk lokacin da wata matsala ta taso dai fir'auna zai san da ku ka san wannan tsammani yakan iya rike mutum saboda yana ta tsammani yana ta tsammani sai zama an rike shi gam ba zai iya abin nan bugo yawwa a tatsuniyar mutanen da aka ce kura ta zo wucewa a bayan gidan mutane yarinya tana kuka cikin dare aka ce ke mai shiru ko in ce baki kura da ta cinye ki kura ta cinye ki ita bata san da kura ba ashe kura ta ji sai ta tsanna sai ta shiru tana jira har gari ya waye sai ce ah mutane dai suna da karya wallahi ba a jefa mata ba har gari ya waye a ce ah ga kura ga kura aka kanta da sanda ta ce ah to ka gani saboda haka wannan abin zai rike su to yanzu sun tona asiri suka ce wa ma'akarata na alaihi min asir wallahu khairu mun yi imani cewa Allah maɗaukakin sarki ya fi komai alkhairi ko kuma ni'imar Allah maɗaukakin sarki ta fi komai alkhairi ko falalan Allah maɗaukakin sarki ta fi komai wato kenan alkhairi ko abinda Allah maɗaukakin sarki zai ba mu ya fi alkhairi wato kenan akan duk abin da za mu samu a gurin ka wa abuka kuma ya fi wanzuwa me yasa fi yawan zuwa saboda Allah madaukakin sarki in ya tashi zai sakamta mana da aljanna ita kuma aljanna duk wanda ya shiga ya shiga cikin ta ba zai fita ba sannan bayan an gama zaman aljanna bayan an gama rikicin tashin alkiyama za a kama mutuwa a yanka a ce ma yan aljanna khuludin bila mauti to yanzu wannan na gurin Allah ya fi alkhairi wa abuka ya fi kuma wato kenan wanzuwa to mu ji malam lokacin to alhamdulillah za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah wadda kuke ke ba mu ladansa ya ba mu ikon aikatawa abinda muka faɗa da kuskure ya Allah ka gane da mu kuskura ka ba mu ikon gyarawa kuma ka yafe mana insha an tambayi ne a kan za a sami wani ta hali ba a san to sannan wani ya za a tambaya su mata da ba dama da kuma
akwai dalilin nan asibiti har a shekaru suna zuwa
kuma dai saboda ashirin da ya zama wajibi kowa kawai haka za a yi ta hajji ta yi ta wada ka so da ka ga ku sun gobe ne zai kuma gani ne zai mana bana
can to kalmar nan kai za ka faɗa kalmar da ka faɗa to a sa ƙarfe da a saka amma dai ya yi mai ya yi mai wai a bai halatta ba ya bai halatta ba bai halatta ba ko yana da ha- ko bashi da halin ma ya nemo ya biya tun da dai bashi ya karba ko to ya nemo ya biya in ko ba haka ba ya ki biya a nan zai biya a can don waje a karo na farkon yawon ku in a karo na farkon yawon ku babu sake sallah illa iyaka dai ba a samu ladan maimaitawa ba ko aka ce in au aba bil ula in dai na farkon ya gama shi kenan ya yi don haka na biyun sai ya zama sunna na uku ya zama mustahabi eh babu matsala ya sake sallah ba to family planning akwai maganganu da yawa a kansa matsala ce wadda take idan aka ba wa mutane inci daya sai su tafi kilomita uku to shi yasa yake da wahalar lamari asalinsa wato kenan ah, abu ne wanda ke ya kamata a ce akwai dalili idan akwai dalili sai a yi shi idan babu dalili kuma to rashin yin safi alheri yawwa mazhabobi guda hudun nan duka sun tafi akan cewa za a iya biyar mutane su yi amma da condition condition din ya zama ko rashin lafiya ko ah, matsalar da ake tsammani mashi yaron da ake shayarwa ko ita uwar da take shayarwa ko kuma dai wani luriri dai wanda yake na musamman to shi ne abin da yake ba da garanti a yi to wannan shi ne in babu to kamewar ya fi alheri barinsa ya fi alheri amma inda dalili mai dan karfi jabir dan abdullahi na jaku na na azilwar qur'ani yanzu yau da da wannan ake lakabewa a lakewa a ce to kenan ya halatta jabir ce muna yin azalo daidai lokacin da alkur'ani yake sauka kuma bai hana mu ba to wannan shi ake kafa dalili da shi wajen cewa za a yi ba amma ana son a yi la'akari da dalili mai karfi wanda zai sa a yi idan misali eh, haihuwa ta- ta ta zama matsala ko dan da za a shayar ko wani abu a dai samu dalili wanda yake zai sa a yi amma in dai saboda jin daɗin rayuwa ne kawai baka so ka tara family to nan kuma inda ake gudu kenan yawwa ba Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqtulu auladukum khashyata imlakin saboda tsoron talauci da bai zo ba kar ku kashe ƴaƴanku ma'ana kar ku hana haifuwa ko kuma wala taqtulu auladukum min imlakin saboda talaucin da kuke ciki a yanzu yanzu kana cikin kunci saboda tunaninmu ya zama irin na turawa talauci ya yi wa kaza kaza kaza da sauransu a'a Allah ce na hannun narzuku hukum wa iyahu tunda yanzu kuna cikin talauci ai kuɗin ma mu muke ciyar da ku kuma su ɗin ma da za su zo za mu ciyar da su idan kuma talaucin da ake tsammanin zai zo ne yanzu bai zo ba Allah ya ce na hannun narzuku hum wa iyahu su ɗin da za su zo ɗin mu ne za mu ciyar da su kuma yanzu da kuke zanen mu muke ci da ku to saboda haka allah na wal sakantas ya kamata a ce ba za a yi family planning ba sai inda dalili wanda yake mai karfi wallahu ta'ala a'lam